أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد السابق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه منا ثلاثة sha biyu ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya. Za mu ci gaba da gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma, kamar yadda muka saba cikin wannan wata mai albarka. A jiya mun karanta aya na ashirin da shida ko da bakwai daga cikin suratu Ali Imran wadda Allah Ubangiji yake faɗin tulijin laila fi nahari wa tulijin nahara fi laili wa tukurijul hayya min almayyit wa tukurijul mayyita min alhayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab Allah Ubangiji yana faɗin yana fitar da rayayye daga macece kamar yadda yake fitar da macece daga rayayye kuma yana azurta wanda ya so ba tare da hisabi ba wannan aya bari ne na wancan aya da muka karanta a gaba a baya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير kaman yadda muka fara faɗa daga jiya a ƙarshen karatunmu wannan aya na tulijin laila fil nahari wa tulijin nahara fil layli yana nuni ne zuwa ga isa irin na ubangiji da saltsanansa wanda ya fifici sarauta da mulki irin na mutane tunda duka ƙarfin mulkin mai mulki bai isa ya shigar da dare cikin rana ba ko ya shigar da rana cikin dare Allah kaɗai shi yake da ikon yin wannan kuma duk wani isan mai isa bai isa ya fitar da macacce daga rayayye ba ko ya fitar da rayayye daga macacce ba wannan sai ubangiji shi kaɗai a aka ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu yayi daga cikin hadisin Ma'mar an az-Zuhri manzon Allah ya shiga wajen shashin wasu matansa sai ga wata kikkiawan mace mai kwarjini manzon Allah ya tambaya wace ce wannan sai aka ce ihda khalatuka ɗaya ne daga cikin gwaggwanan ka ya rasulullah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wace ce ita aka ce Khalidatu bintul Aswad ibn Abd Yabus ne za Allah sai ya ce subhanallazi yukhrijul hayya min al-mayyit sarki ya tabbata ga ubangijin da yake fitar da rayayye daga matacce ita wannan Khalida din mahaifinta kafiri ne makiyin addinin musulunci ne amma kyakkyawa ce kuma mumina ce musulma ce wannan ya yi nuni ashe kafiri ya fito daga cikin wato musulmi kamar ubangiji ya fitar da matacce ne cikin rayayye ko ko musulmi ya fitar da wato Allah ya fitar da musulmi a cikin kafiri kamar ya fitar da rayayye ne a cikin matacce kamar yadda je muka ayyana za mu tafi a aya na ashirin da takwas
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقيت ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الله أبنجي يتي kada muminai su riƙi kafirai waliyai koma bayan ƴan uwansu muminai wato kada muminai su riƙi kafirai su zamo majibantan al'amarinsu koma bayan ƴan uwansu muminai illa wa man yaf'al zalika falaysa min Allah fi shay duk wanda ya aikata haka ya zaɓi kafiri ya zamo majibancinsa koma bayan Allah ta'ala koma bayan bayan Allah daga cikin muminai falaysa min Allah fi shay'in baya daga komai daga gurin Allah wato bai jibanta al'amarinsa ga Allah ba kuma bai jibanta al'amarinsa a gurin da Allah Ubangiji yayi umarni a jibanta al'amarin ba a illa an tattako minhum taqit sai dai idan kun ji tsoron wato wani abin cutarwa ya same ku daga kafirai to babu laifi ku bayyana musu alaman kuna tare da su a zahiri amma a zuciyanku ku ɓoye imani da Allah ta'ala wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku daga zatinsa ku ji tsoron zatin Allah idan ka ji ubangiji yana ce a ji tsoron zatinsa to magana ne mai girma duk abin da kake yi ka shiga cikin taitayinka ka ji tsoron Ubangijin da zai tsayar da kai a gaban mahshar na alkiyama ya faɗa laifuffukanka ya baka littafinka ka karanta ka tabbatar da laifuffukanka sannan kuma ƙarshen ka ya zamo makomanka azaba ne duk da cewa duk muminin da ya yi imani da Allah ya yi imani da manzon Allah Allah ba zai jefa shi cikin wuta ya dawoma a cikin wuta ba wannan shine mazhaba na ahlus sunnati wal jamaa amma idan mutum ya saba ma Allah ta'ala ya cancanci shiga wuta to za a saka shi a wuta a masa azaba na gwargwadon laifukansa sannan kuma a dawo da shi aljanna kamar yadda yake cikin ingantaccen hadisi wadda a wani kaulin ana kiran su aljuhannamiyun wanda za a fitar da su daga jahannama a wanke su a maida su aljanna amma ko da a ce minti ɗaya mutum ya yi a cikin wutan jahannama minti ɗayan lahira ba irin na duniya ba yini na lahira yana daidai da shekara dubu hamsin ne sabila da haka mutum ya ji tsoron ubangiji wa yuhazzirukum Allah nafsa Allah yana tsoratar da ku daga zatinsa wa ila Allah masir makoma yana ga Allah wato ubangiji yana hana muminai kada su yi mulafafa kada ku kaskantar da harshen ku ga kafirai kada ku tauna maganganun ku wa kafirai domin tsoron su Allah ubangiji yana son ko da yaushe ku zauna ku ne a sama sabila da mumini shine a sama ba shine a kasa ba ya tabbata cikin fadin sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu akan dalilin saukan wannan aya na la yattakhidhu almu'minuna alkafirina aka ce wannan aya ta sauka ne akan sahabin manzon Allah Ubadatu ibn Samit al-Ansari wanda lokacin da za a fita yaki yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina da mutane wanda suka kai guda 500 daga Yahudawa wanda tsakanina da su akwai jituwa akwai alkawari mai ƙarfi ba ka ganin ya rasulullahi ba za su fito tare da mu na musu izini su zo su taya mu ba a gazwatul ahzabi ne su fito su taya mu yakan abokan gaba gazwatul ahzab shine yakin da gazwatu gazwatul khandaq yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shawari da sahabbansa akan yaya za su fuskanci mushrikan makka mushrikan makka sun yi fito kwaf ɗaya da nufin su afka wa manzon Allah ba tare da manzon Allah ya sani ba su afka cikin Madina babu shiri ba komai labari ya zo ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya shawarci sahabbansa yaya za mu yi sahabbansa kowa ya kawo shawari amma shawarin Salman al-Farisi shine wanda shawarinsa ta fi karbuwa sabila da hikiman da ya faɗa irin wanda suke yi ma abokan gaba a ƙasansu na Faris yace ya Rasulullah idan abokin gaba ya mana shiri wanda ba mu san da shirinsa ba sai mu yi maza mu tona babbar rami mu kewaye mu yi ganuwa da shi ma birninmu gaba ɗaya to in mun yi haka ba zai samu daman da zai wato doki ba zai iya ƙetare wannan rami ba don haka za su zauna su yi ta zama har ya zamanto sun gaji sun koma koko ya zamo tsakaninmu da su sai dai harbi na kibau za Allah ya karbi wannan shawari aka tona babban ganuwa aka yi ƙawanya da shi wa madina aka kewaye madina da shi na rani kafarai suka zo bayan sun zo suka ƙaraci dabarbarunsu wani kafiri ne aka ce ya yi ta zaburan dokinsa sai da ya ƙetare ramin da ƙyar bayan ya ƙetare ya zo farfajiyar da sahabbai suke sidna rasulullah ya ce waye zai tinkare ka sidna ali ibnu abi talib ya ce ni zan tinkare shi ya rasulullah manzo Allah ya ce ka tinkare shi suka yaƙi sidna ali ya kwantar da shi ya kashe shi zan Allah ya yi kabbara Allahu Akbar Allahu Akbar sau uku musulmai ma suka yi kabbara ga baki ɗayansu aka ce wannan kabbara da sidna Rasulullah ya yi shi ne ya saka tsoro a cikin zukatan kafirai daga nan suka yi ta zamansu suka yi ta zamansu Allah ya turo wani mummunan guguwa wanda manzon Allah yana cewa al'umma na kuma guguwan da aka turo musu dabran ce guguwa ce da ta zo ta bayan yamma guguwa mai ƙarfi da ta zo ta rushe kantunansu da murhunsu ta ruguje duk wani abubuwan da suke abin nan daga nan suka yi shela suka ce ai shugaba ya koma gida don haka kowa da kowa ya kowa ya koma gida to a wannan yaƙi ne shi ubbadatu ibn samit al-ansari ya kawo shawarin wato ya kawo wasu ƙawayensa abokan mu'amalansa Yahudawa domin su taimaki manzon Allah a yakin Ghazwatul Ahzab shine Allah ya saukar da wannan aya la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai su riki kafirai majibantan al'amarin su bar mu'minai wato su bar ƴan uwansu mu'minai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaisa min Allah fi shay baya daya da baya komai a gurin Allah wato baya da komai a gurin Allah baya da wani abun da ya dauka daga cikin umarnin da Allah ya bashi illa an tattaqu minhum taqit sai dai in kun tsorace wani barazana daga gurin su misali kana cikin kafirai kuma ka tabbatar da in ka bayyana musuluncin ka za su kashe ka to lallai zaka iya boye imanin ka da musuluncinka a zahiri sai ka nuna ba haka bane kamar yadda ya faru da wasu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya yayi tuqiya ya boye imaninsa ɗaya kuma ya bayyana sai suka kashe shi yanzu Allah ya ce wanda ya kashe wanda aka kashe shi yayi shahada shi kuma wanda ya boye nasa din shi ma yana nan tare da imaninsa tunda dama Allah ubangiji baya duban zahiri inna Allah la yanzuru ila suwarikum ولا إلى ولا إلى أجسامكم ولكنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الله bai duba sura bai duba kamanni abinda Allah ke fara dubawa cikin dan adam shine zuciya shi yasa malamai suka ce ilimi kashi biyu ne kaman yanda kuma ya tabbata cikin hadisin manzon Allah al-ilmu zahir wal ilmu batin ilmin zahiri da ilmin batini wanda dukkanin makarantar sufaye wadda ake kiran mutum zuwa ga tahzibun nafsi da at-tazkiya ya ya ta'allaka ne da abin da ya shafi al-zafin shine zuciya al-khabaya abin da ya buya na asiri to ka tsarkake shi ma Allah wannan zuciya da shine mahallu nazarillahi ka tsarkake shi domin ubangiji wato wannan zuciya naka ya zamanto shine mafi tsarki ya zamo tamkar madubin da a ciki zaka na mushahada na ayoyin Allah kana mushahada na girman Ubangiji ka zamo cikin dawamun muraqaba ko da yaushe kana ganin ga ka ga Allah dan haka ba za ka iya kauce masa ba ko ka kauce ma dokokinsa آه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مكوما دكا يناغا الله أبنجي نعم
قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
قل إن تكفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير آه الله تعالى يتي كما فدا مك يا رسول الله duk da akwai ayoyin da suka zo a baya da irin wannan ma'ana idan kun ɓoye abin da ke cikin ƙirjinku autubduhu ko kuka bayyana shi wato in tukfu ma fi sudurikum aw aw tubduhu ko kuka bayyana shi alamuhu Allah Allah ta'ala ya san shi nan suduru wato ba ana nufin kirji ne ana nufin zuciya ne wato shi kirjin ne aka sufanta shi da zuciya sabila da muqaranan da suke da shi wanda wannan suna kiransa al-isti'aratu tasrihiyya wato an sarraha lafazin mushabbahu bihi an nuna wani abun da ke ɗaya daga cikin laziminsa shine kirji kul in tukhfu ma fi sudurikum idan kuka ɓoye abun da ke cikin zuciyanku aw tubduhu ko kuka bayyana abun da ke cikin zuciyanku duk ɗaya ne fa abun Allah Allah ubangiji shi ba wani abun da ya zamo ya ɓuya a gurinsa ya'lamu Allah Allah ya san shi wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ai ubangijin da ya san abin da ke sammai kuma ya san abin da ke kasai to ai kuma ba shi ne za a faɗa masa abin da ke cikin zuciya ba ya sani sabila da sanin abin da ke cikin sammai da kasai ya ci abin da ke ɓoye a cikin zuciya girma Allah babu abin da ya ɓoye masa a cikin sammansa guda bakwai na daga cikin mala'ikunsa wanda suke tasbihi da halittunsa wanda ba mu san su ba Allah shi kaɗai ya san abubuwan da ke cikin ƙasa da abin da ya ɓuya a cikin ƙasai gaba ɗaya wanda ko ina ka je za ka tarar da zatin Ubangiji ne da kuduran Ubangiji. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ce, da ɗayan ku zai saki guga ya zira shi ya tafi can ƙasa ta bakwai, to gugan babu abin da zai tarar sai zatin Ubangiji. Haka idan ka tafi samman sammai ka je can burbushin al'arshi babu abin da za ka tarar sai ihaba na zatin Ubangiji, haka idan ka je dungun gabar ko ina ne babu yanda Ubangiji ya wofanta gabarin wannan gurin. La ya minhu makanin wala zaman waje da zamani baya wofanta gabarin Allah ta'ala. Allah ya wato ya yi ihaba da ko ina da ko ina da iliminsa da kuma zatinsa kamar yadda yake gurin almuhaqqiquna malaman tahqiqi malamai kai na shari'a mafi yawa sun tafi akan wato ihatan ubangiji da kuma wato ta wato ihatan ubangiji da halittunsa ihata ne da iliminsa amma wasu kuma daga cikin almuhaqqiquna sun ce ihata ne da zatinsa kamar yadda Maulana Sheikh Ibrahim Kaulah ya faɗi cikin في رياض التفسير كركشن آيا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم to ya faɗi mana cewa wannan wato ihata ɗin ubangiji ɗin da ma'iya ɗin ubangiji ɗin a gurin malamai bi ilmihi ne amma a gurin almuhaqqiquna bi zatihi ne to shine ubangiji yake faɗi wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya san abin da ya ɓuya cikin sammai kuma ya san abin da ya ɓuya cikin ƙasai. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Ubangiji mai iko ne akan komai da komai, kuma babu wanda zai tambaye shi idan ya yi komai domin shi ke tambaya, amma shi ba a tambayansa. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Na'am.
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد
يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد الله تعالى يفدي كسني akwai wani rana wadda yawma tajidu kullu nafsin ranan da kowace rai kowace rai za ta samu ma amilat min khairin muhdara abinda take aikatawa na alkhairi za a kawo mata shi a gabanta ta gani ta shaida ba za a sauye mata ba wa ma amilat min su'in tawaddu lawanna bainaha wa bainahu amadan ba'ida abinda rai take aikatawa mummuna gurbatacce to za ta yi burin ina ma tsakaninta da wannan mummunan laifi akwai amadan ba'idan zango mai nisa a jikin ɗan adam akwai matakai guda uku wadda dukkanin abin da addini yake yi cikin makamatu nasa al-islam wal iman wal ihsan yana gudana ne akan waɗannan markaz na ɗan adam kwaya uku da akwai jikin mutum gaɓoɓinsa kenan sannan da akwai nafsu na mutum ransa kenan sannan da akwai ruhu na mutum to dukkanin saƙo da jiki yake aikatawa da ƙetare dokoki da jiki yake yi shi yakan saddara ne daga jikin wannan nafsu ɗin wannan nafsu ita ce wasiɗa tsakanin jikin mutum da ruhin mutum don haka duk lokacin da mutum ya zaƙe ya ƙetare iyaka to nafsu ce ta zakar da shi ya ketare iyaka kuma babu yanda mutum zai yi ya je gurin ubangiji idan dai har wannan nafsu din ta sa masa sasari ta sa masa mari ta rufe masa idonsa na haƙiƙa ta bar idonsa na zahiri a buɗe ba abin da idon ke gani in ban da sha'awa ba abin da idon ke son ya ji idan ban da abin da ya ƙetare dokan Allah ba abin da hannu yake so ya yi idan ban da ya taɓa abin da zai ji daɗi makashin nafsu da nafsu to wannan nafsu ita ce mafi munin abin da mutum kullum zai yaƙe ta wannan nafsu ita ce abin da idan mutum ya santa ya san kansa da kansa to lallai ya yi babban nasara in mutum ya yaƙe ta kuma ya yi nasara wani bature daga cikin turawa mai suna aflaton yana faɗin jarumi ba shi ne wanda yake yakan abokan gaba a fagen daga ba wannan ba shi ne jarumi ba jarumi shi ne allazi ya hazimu ragabati nafsihi wanda yake iya ruguza abubuwan da ransa ta tsaga masa ta keta wato ta gindaya masa sai ya aikata da kanka za ka yi faɗa da kanka ka hana ta abin da take so ta aikata na ƙetare iyaka wannan shi ne jarumi yake cewa ashaja'u أو النصر هو الانتصار على الذات jarumta shine kayi jarumta akan zatinka wato ka fi ƙarfin kanka akan abubuwan da kanka take shimfiɗa maka idan ba mu manta ba annabi yaqubu alaihi salam lokacin da zai yake faɗi ƴaƴansa suke faɗa masa wato annabi yusufu kura ce ta cinye shi ya girgiza kai yace qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jamil rayukan ku ne ta tsara muku waɗannan ayyuka da kuka aikata ko ko annabi yusuf din da kansa yana cewa ma ubarridu nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi bazan kubutar da kaina ba rai dama tana umurni da mummunan aiki sai wanda Allah ubangiji ya ji kansa to shi yasa kullum ake faɗa mana cikin makarantar mu na tasawuf wadda malaman mu da shehunan mu suke nuna mana wannan ran naka ka fi karfin ta ka zake wato duk lokacin da take so ta zake maka ka tsayar da ita a iyakokinka ka tsayar da ita akan hudud na ubangiji idan mutuwa ne ma ran ce za ta dau mutuwa domin ruhi baya mutuwa ran tun daga duniya za a yanka ta ta mutu shine Allah ke faɗa mana kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta mutu sannan kuma za a cika mata ayyukanta to amma Allah ubangiji yana daɗa nanata maka kullum ranka za ta samu abin da ta aikata min khairin na alkhairi muhdaran a gabanta ta ganshi karara ba da a tauye komai ba amma am yasmin su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan abinda ta aikata mummuna za ta na burin ina ma tsakani na da wannan laifi da akwai wani zango mai nisa ina ma ban aikata wannan laifi ba wa yuhazzirukumullahu nafsa Allah yana tsoratar da ku daga zatinsa ku ji tsoron zatin ubangiji wallahu ra'ufun bil ibad Allah ubangiji yana jin kan bayi idan ba dan jin kan bayi da ubangiji yake yi ba da tun daga duniya ya gaggauta musu azaba duk irin laifukan da al'umman da suka gabata wanda suke suka Allah ya halakar da su duk irin laifukan da suke yi a wannan al'umma ana yi kuma ana ninkawa amma sabila da jin kai irin na ubangiji da kuma kasancewan annabinmu mu ba irin annabawan wa'incan al'umman bane sai Allah ya ji kanmu Allah ya rahamce mu Allah bai saukar mana da azaba wanda ya shafe mu ko ko irin azaban al'umman da suka gabata ba Allah yana dubi zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama sai ya ji kanmu wa ma kana Allah liyu'azzibahum wa anta fihim Allah ba zai yi azaba ba tunda annabi yana yana nan a cikin wannan al'umma kuma Allah ba zai yi azaba mu wannan al'umma ba tunda a cikin al'umma akwai masu neman gafara qul in kuntum tuhibbuna
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله أبنجي يتي ففتح مس يا رسول الله إن كنتم تحبون الله يا كون سار النجران وأن كتي زرجين abubuwan da kuke faɗi akan annabi Isa wai soyayya ne ga Allah ce da kuke annabi Isa dan Allah ne ko ce da kuke annabi Isa Allah ne to ka faɗa musu ya ku nasaran najran in kuntum tuhibbuna Allah in dai kuna son Allah kuma son da kuke ce kuna yi ma annabi Isa da gaske ne kuma don Allah kuke son sa to fattabi'uni yuhibbukumullah ku so ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ubangiji sai ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah Ubangiji ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim Allah Ubangiji mai yawan gafaran zunubi ne Allah Ubangiji mai yawan jin kan bayinsa ne a wannan aya ta game dukkanin wani wanda yake da'awan imani da manzon Allah ko ko imani da Allah ya zamo masa dole ya bi manzon Allah sau da kafa biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai mafita a gurin Allah ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda annabi ya hana an sanci wannan abu kowane iri abinda annabi ya ce ayi to a aikata wannan abun kowane iri wannan shi ke tabbatar da soyayyan annabi Muhammadu al-mutaba'a da akwai almutaba'a akwai almuhabba duk da cewa wasu sun ce da almutaba'a da almuhabba ɗaya ne amma ba ɗaya ne ba almutaba'a shine biyayya almuhabba kuma soyayya za ka iya samun wanda zai bi ka amma a zuciyarsa baya ƙaunanka bayan ya gama nuna maka yana tare da kai in ya je ka ce ya zage ka ya aibata ka ba kai yake so ba kila kudin ka yake so ba kai yake so ba kila alfurman ka ke nema to kaga wannan yana jin ka amma baya son ka to akwai bambanci tsakanin shi almuhabba din da almutaba'a amma kuma shi almuhabba da almutaba'a tamkar tsuntsu ne da fuffuken ta kwaya biyu kamar yadda Shehu Abdul Qadir Jilani ya faɗi matsansa Musa yace masa ka tashi zuwa ga Ubangiji da fukafuki guda biyu na Alkur'ani da sunnan manzon Allah ma'ana idan kana son ka je ga fadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tamkar tsuntsu ne fuffuken sa kwaya biyun nan shi zai sa ya tashi idan baya da fuffuke guda biyu sai dai yayi ta tafiya a ƙasa ba zai tashi ba to haka duk soyayyen da zaka yi wa manzon Allah idan baka kamantu da alqur'ani da sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to baka da wato baka dauki hanyar da zaka je gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama akwai wani littafi na Maulana Sheikh Ibrahim Kaulak radiyallahu anhu wanda mai suna Raf'ul Malam amman rafa'a wa qabada ibtida'an bi sayyidil anam a cikin wannan littafi abinda Maulana Sheikh Ibrahim ya fara budewa da shi ya bude ne akan wujubi wujubu tiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam wajibin jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda idan ka karanta wannan zaka ji irin yadda wato ya zama dole ga duk mutum musulmi yadda Shehu Ibrahim ya kawo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu da suke nuna wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku al'umma koko daga cikin wasiyar da yayi wa sahabbansa wasiyar da idon sahabbai ya zubar da hawaye zukatan sahabbai ya jijjiga a cikin ƙarshen wasiyar da manzon Allah ya musu yace musu wa iyyakum wa muhdathatul umur na hane ku da fararrun abubuwa wato ku riƙe sunnana alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku alaiha bin addu alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar na hane ku ku yi riko da sunnana wato na muku umarni ku yi riko da sunnana da sunnan kalifofi na shiryayyu ku riƙe su da fi akaifanku wato fikokinku ku riƙe su da fikokinku na hane ku da fararrun al'amura duk wani fararren abu bid'a ne duk wani bid'a bata ne kuma duk wani bata karshen sa ya koma zuwa ga wuta a daga cikin abin da in wanda na kiyaye wanda Maulana Mushu Ibrahim ya kawo cikin Raf'ul Malam yace Ahmadu ya rawaita daga Mujahid yace muna tare da Sayyidina Abdullahi ibn Umara a hanyar tafiya da ya zo wani waje sai bai miƙe hanyar sitirit ba fa hada an sai ya karkace ya bi ta bayan hanya aka tambayi abdullahi ibn umar mai yasa kai haka yace na ga manzon Allah ya karkace ni a hanyar nima da nazo sai na karkace akan hanya kaga bai ma san dalilin da yasa aka karkace din ba amma kawai duk wani motsi irin na manzon Allah an kiyaye shi an mai da shi shine sunna irin ta rayuwa haka abinda al-Bazzaru ya rawaito daga da isnadin sa wanda ke kyau ne isnadi din daga Abdullah ibn Umar din yakan je karkashin wani bishiya tsakanin Makka da Madina yayi gangadi a karkashin bishiyan haka kawai zai tada doki tun daga Madina ya je wani wajen da ya kai kilomita 200 yayi bacci a gurin idan an tambaye shi menene sai ce ya ga manzon Allah ya kwanta ne yayi gangadi a cikin wannan bishiya din tsakanin Azhar da Al-Asr shi yasa shi ma yayi sabila da kwatanta wato abinda manzon Allah ya aikata kuma dukkanin al'a'imma sun tabbatar da dole mutum idan dai zai zamo yana kan addinin musulunci ne to ya san sunnan manzon Allah wajiba ya sanya ya zai yi bi manzon Allah wajiba al-imam shafi'i yana ce ajma'a an-nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu rasulillahi lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahdin dukkanin malamai sun yi ittifaki malaman musulunci kenan akan duk wanda sunnan manzon Allah ta bayyana masa to bai halatta bar sunnan manzon Allah saboda maganan wani ba kowane ne wannan din ya kasance ko da malaminka ne ko da shehinka ne ko da imaminka ne a mazhaba ko ko imaminka ne a aqida dole duk maganan da ya faɗa zaka gwama shi da alkur'ani da sunnan manzon Allah idan bai dace ba ka aje maganan sa dama shi ba ma'sumi bane sai sai ka ɗauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka ce Harunur Rashid yayi shawari da a Imam Malik akan ya fardanta wa mutane yin amfani da iya littafin muwaffa Imam Malik ya ce a'a bai yadda ba bai yadda da haka ba sabila da sunnan manzon Allah daban-daban wanda ban san su ba suna da yawa wanda malamai sun sani to idan aka fardanta wa mutane yin amfani da littafi na ta yaya za yaya za a yi da sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ire-iren waɗannan maganganun malamai za mu ga suna da yawa akan wajibcin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabila da bin manzon Allah shine doron shari'a annabi kadai Allah ubangiji ya turo mana Allah bai turo mana kowa ba shi yasa al-Imam Malik yake cewa wa sahabbansa da duk abinda na faɗa in dai ya ci karo da maganan ma'abocin wannan kabari to ku jefar da magana na ku dauki na ma'abocin wannan kabari kullun yusibu wa yukhti'u illa sahibu hadha al-qabr kowa yana yin daidai yana yin kuskure sai dai ma'abocin wannan kabari shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a cikin abin da Shehu Ibrahim ya kawo a fasali na biyu daga raf'ul malam amman rafa'a wa qabada ibtida'an bi sayyidil anam abin da ya kawo shi na maganan wato ibn wahab wanda yace ya ji imam malik yana cewa ilzam ma qalahu rasulullah fi hujjatil wada kalijin shi abin da manzon Allah yake faɗi a hujjatul wada abinda manzon Allah ke faɗi a hijjatul wada shine amrani taraktuhuma fikum lan tadillu ma tamassaktum bihima al'amari biyu na bar muku su in kun rike su ba za ku bata ba har abada shine kitabullahi wa sunnati wa sunnati wa sunnatu rasulillah littafin Allah da sunnan manzon Allah Imam Malik bayan ya kawo wannan yace وقال مالك كان رسول الله إمام المسلمين ماذا الله شيني شوغبان مسلمي وسيد العالمين كما شيني شوغبان واتو غبائيا كسنتتون آلة يسأل عن شيء أكن تنبيي من زن الله أكن وني مسألة فلا يجيب من زن الله باي بعد أمسا حتى يأتيه الوحي حتى وهي يازو مسألة من السماء إلى السماء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيب بالوحي إلا بالوحي وإلا لم يجب فمن الجرأة العظيمة إجابة من أجاب برأيه أو قياسه إذا حرم زن الله باية بعد أن ساد رأي كان تفيا جراء أما سواهي to yana daga cikin mummunan tsaurin kai da karan tsaye ma addinin Allah ka ba da amsa a kan abin da baka da ilimi a kai ko ka gindaya wa mutane dokokin da ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani hujja akan waɗannan dokoki din ba kamar misali idan muka ɗauki mas'ala na salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka ce arafna kaifa nusallimu alayka ya rasulullahi fa kaifa nusalli alayk mun san yadda zamu maka sallama amma yaya zamu yi maka salati annabi sai da ya ɗauki lokaci bai ba da amsa ba har sahabbai suka yi ɗan dana tunin da ba mu tambayi manzon Allah ba sai manzon Allah ya ce musu Allah ya ce Allahumma sukuci Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد har zuwa ƙarshen salati din to wannan yana nuna manzon Allah ma baya bada magana da kashin kansa sai ya jira abinda Allah ubangiji ya wahaita masa sannan yayi umarni da shi wa mutane dan haka maliku yace yana daga cikin tsatsauran ra'ayi ka bada amsa akan wannan addini da ra'ayinka ko ra'ayin malaminka ko ra'ayin shehinka ko urfi ko al'ada ko siyasa ba tare da ka koma zuwa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa suka tafi akai ba waɗannan suna da yawa kuma idan muka bibiyi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nan ne za mu samu ainihin matafiya na wannan addini din don haka Allah yana faɗa ma duk wani wanda ya yi imani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah idan dai har kuna son Allah to ku bi ni ni annabi Muhammadu Allah ubangiji sai ya so ku wasu kan dama akwai wanda burin su ba son Allah bane ba Allah suke so ba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله akwai wanda su ba son Allah ne a gaban su ba amma idan dai har kana son Allah ya soka da irin soyayyar da shine al-ghayatul quswa qololuwan iyaka soyayyan Allah ta fi aljanna girma soyayyan Allah ba wani abun da ya kai ta ita ce ghaya wa anna ila rabbi wa inna ila rabbikal muntaha kaman wa anna ila rabbikal muntaha ibn ata'illah as-sakandari yana faɗi cikin hikamul ata'iyya yana ce la tarhal min kauni ila kauni ka himarir raha bal irhal min kauni ila mukawwinil akwan kada ya zamanto damuwanka ka bar halittu ka je gurin halittu shine gayanka damuwanka ka bar duniya ka je lahira ka shiga aljanna aljanna ma halitta ce a'a ka nemi abin da ya fi aljanna shine soyayyan Allah tunda soyayyan Allah baya cikin kauni soyayya ne na zati soyayya ne na ubangijin da shi ya halicci aljanna ya halicci duniya gabaki daya shi yasa sufaye a gurin su gaya shine matukan abin da ya kamata mumini ya yi usuli zuwa ga shi shine ridallahi wa muhabbatihi soyayyan Allah da kuma yardan Allah subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowa zai shiga aljanna sai wanda yake sahabbai suka ce wa man ya'aba ya rasulullah waye kuma zai shiga aljanna ya manzon Allah manzon Allah yace man ata'ani dakhala aljanna wa man asani dakhala an-nar duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna duk wanda ya saba min zai shiga wuta dan haka duk sabanin da ake idan aka dawo kan doron sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to sabanin zai zamo da sauki amma duk sabanin da kaga an bauɗe wannan yayi gabar wannan yayi yamma to an fita daga sunnan manzon Allah soyayya soyayyen zukata ya shigo ciki wannan kuma sai wanda ya tsaya akan abin da manzon Allah ya faɗi kan cewa a wannan al'umma za ta kashi kashi 73 dukka suna wuta sai wanda suke kan abinda nake kai ni da sahabbaina qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum wallahu والله غفور رحيم قل اطيعوا الله
قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين Allah ya kuma cewa manzon Allah ka faɗa musu kulatiullah ku bi Allah war rasul ku bi manzon Allah da bin Allah da bin manzon Allah shine kawai zai fitar da ku daga cikin wato bala'in da kuke ciki na kafirci da ƙaryata ayoyin Allah ku bi Allah akan abin da ya saukar da da shi sannan ku bi manzon Allah akan abin da yake faɗa muku wannan shi zai gadar muku da soyayyar da aka faɗa muku a baya idan dai har kun bi Allah kun so Allah ai kun bi Allah kun bi manzon Allah to sai Allah ubangiji ya so ku shi kuma soyayyan Allah wato wani irin sa'ada ke sakawa cikin dan adam wanda ba zai taba tabewa ba har abada shi yasa manzon Allah ya zama habibullah habibullah shine wanda baya da wani muradi idan ba Allah ba Allah ma baya da wani muradi idan ba shi ba sannan kuma duk wani abin da ke muradinsa na kaunu Allah ya sauwake masa ba sai ya nema ba Allah Ubangiji zai bashi daga hadisin Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan Allah Ubangiji ya so bawa zai kira Jibril idza ahabba Allahu 'abda da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbahu idan Allah yana son bawa zai kira Jibril ce Jibril ina son bawa na wani dan wani dan wani don haka kai ma ka so shi to daga lokacin jibrilu zai so shi summa yunadi fi samai fa yaqulu inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu sai jibrilu yayi shela yayi kira cikin sama yace ya ku mala'ikun Allah Allah na son wani kuma ku so wani fa yuhibbuhu ahlus sama dukkan mala'ikun sama sai su so shi sannan Allah sai ya bashi karbuwa a doron duniya kaga kowa yana son sa kowa yana kaunan sa kowa ya tafi cikin kaunarsa Allah ya saka mana soyayya irin na bayin Allah sannan idan Allah ubangiji ya ki bawa idza abghada Allahu abdan da ajibrila fa yaqulu inni abghadu fulana Allah zai kira jibril ya ce jibril ina kin wani sai ma ka ki shi sai jibril ya ki shi sannan jibril ya yi kira a doron sama ya ce to Allah yana kin wani kuma ku ki shi sai mala'iku su ki shi sannan kuma Allah sai ya saka kiyayyansa a cikin zukatan mutane a doron kafa don haka abinda zai kawo maka soyayyan Allah shine ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al-imam al-ghazali yana fari cikin ihya'u ulumuddin yana ce man idda'a hubballah ko ko man idda'a hubbal jannati wa lam ya'mal bi ta'ati fa huwa kadhab wanda yayi ikrarin yana son ya shiga aljanna wa lam ya'mal bi ta'ati bi Allah sau da kafafa to shi makareci ne tubra ومن ادعى حب الله ثم اشتكى الى البلوى من البلوى فهو كذاب wanda yace yana son Allah amma da Allah ya saukar masa da jarrabawa sai ya kai kuka yayi wato ya koka wannan abun wa mutane yace yanzu ina fama da kaza ko talauci na damu ne koka shi abun mutane to makaryaci duk wanda ke cikakken son Allah ta'ala to in Allah ya jarrabe shi ba zai kai kukansa gurin kowa ba sai ma Allah ta'ala zai koka kukansa ne da damuwarsa ma Allah ta'ala a wanda kuma yayi ikrarin yana son manzon Allah bai so sahabbansa da iyalansa ba fa huwa kazzabun shi makarci ne inji al-Imam al-Ghazali cikin Ihya to don haka alamun son Allah shine duk abin da ka gani daga gurin Allah ka yadda daga gurin Allah ne imma alkhairi imma sharri duk abin da ka gani daga gurin mutane kafin ka hukunta mutane akan haka kamar da shi gurin Allah a cikin mutane akwai wanda yayi fana'i daga al-musabbibatu ko ko daga al-asbabu sai yayi fana'i cikin al-musabbib akwai kuma wanda shi yayi fana'i cikin al-asbabu din ya wato yayi fana'i cikin al-asbabu din baya ganin musabbib akwai kuma wanda yayi fana'i cikin musabbib baya ganin asbabu amma kuma yakan yi baqa'i ya dawo ya tabbatar musu da hukuncin su abinda wannan magana ke nufi shine lokacin da wani yazo ya maka jafa'i ko ya aikata maka wani abu to kafin ka fara ganin wani ne ya min abin ka ji cewa Allah ne ya kaddara to wannan bai kalli halittu ba kawai ya kalli ubangiji ne a matsayin sa na mai kaddara duk abin da ya ga dama shi dai wannan wanda yazo ya aikata maka abin shi sababi ne shi dalili ne tunda Allah baya turo wani abu yazo ya kasance sai ta hanyar dalili da sababi to wannan wanda yake da wannan yanayi yanayi ne abin so wanda lokacin da wani abu ya faru da shi kowane halitta ne ya aikata masa laifi to zai fara ganin ubangiji ne ya kaddara haka zai same shi shikenan sai ya hakura gabarin abin gaba ɗaya ya koma zuwa ga Allah ta'ala wannan abu ne da ake gode wa mai shi wani kuma idan aka mishi laifi to bai ganin Allah kwata-kwata yana ganin kawai wani ne yayi in alkhairi ne ya same shi wani ne yayin alheri idan sharri ne ya same shi wani ne yayin sharri to wannan gafili ne idan zuciyarsa arfe yake amma mai budadden idan zuciya abu na samun sa Allah zai fara kawo baya ganin kowa Allah ubangiji shi ya tilasta wannan bawa ya kawo maka wannan alkhairi dan haka ka gode ma Allah ka gode ma Allah akwai kuma wanda zai yi fana'i gabarin wato asbabu kenan yayi sana'i cikin musabbibu bayan yayi sana'i sai yazo yayi baqa'i kaman dai abu ya faru ko ko wani yazo ya maka alkhairi sai ka ce wannan alkhairi daga Allah ne Allah na gode maka sai ka dawo ka kalli sababin alkhairin sai ka ce wane to ina godiya Allah ya saka da alkhairi ka tabbatar da bangarori guda biyu sana'i da baqa'i kenan baki daya wani kuma baqa'in kawai yake yi kamar misali sai da tuna Aisha ummul mu'minin lokacin da aka saukar da ayatul ifki wanda ke nuna tabarranta daga dukkanin kazafin da aka mata sayyidina abubakar yace ki gode wa manzon Allah tunda manzon Allah shine dalilin wannan barranta naki ba dan an saukar masa da wahayi ba da baki barranta ba sai tace a ani zan gode ma Allah ne Allah shine ya kubutar da ni ya barrantar da ni kaga wannan tayi fana'i cikin musabbibu tabar asbabu gabaki daya to amma wanda ya zamanto majzubi kuma saliki ya samu istiqama na kamala to wannan shine wadda tunda jazba wato jazba shi jalala ne shi ko a suluki jamala ne shi ko kamala shine istiqama mutum ya samu istiqama ya samu kamala kenan to duk wanda zai kalli musabbibu sai ya dawo ya kalli asbabu to wannan shine wanda ya samu tahqiqin abin da ake so zamu ga yadda ibnu ata'illah sikandari yayi irin waɗannan wato yayi bayanin irin waɗannan makamantan abubuwa da suke faruwa da asairuna ila Allah cikin littafin sa al-hikamul ata'iyya to qulati'ullah wa rasul ku bi Allah ku bi manzon Allah a wannan aya akwai ishara zuwa ga girman manzon Allah tunda Allah ya gwama biyayyawa ubangiji da kuma biyayyawa manzon Allah ma'ana da'a ma Allah da'a wa manzon Allah ne ba a ma kawo sigan da'an kwaya biyu ba qul Allah war rasula ku bi Allah ku bi manzon Allah wawul aqfi ne kawai aka saka tsakani wanda ke nuna daga biyayya ma Allah to ba abin da ake so ya biyo baya sai biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam fa in tawallaw amma idan kun juya baya ba ku yi biyayya ma Allah ba ba ku yi biyayya wa manzon Allah ba ko kun ce kun yarda da Allah amma ba ku yarda da manzon Allah ba fa inna Allah la yuhibbul kafirin wannan hubbu da Allah a baya yace kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to Allah ba ya son kafiran da za su kafirce ma annabinsa su kafirce ma ayoyinsa inna Allah astafa adam lokaci yayi to abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada akwai tambaya to za a karanta tambayoyi insha Allah sai mu rufe karatunmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai na'am
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai tambaya na farko yana cewa malam ne ne hukuncin mutumin da yake wasa da sallah wato yana tsallake kenan idan yayi azhar bari la ta wa sai magariba ya dauki tsawon lokuta yana wannan wasa da sallah sai Allah ya shirye shi daga baya kuma ya koma yana yin sallah kan kari ne hukuncin sami
to wa alaikum assalam shi ne barin yin sallah ko kuma mai wasa da sallah Allah ya faɗa mana hukuncin sa a alqur'ani fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun azaba ya tabbata ga wanda suke wa sallah kuma suke yin rafkanwa ga barin yin sallah misalin wanda ba zai yi sallah a kan lokaci ba sai lokacin ta ya fita ko kuma ya bari sallah ta shige bai yi ta ba sai dai yayi ta gabanta ba dai yi ta ba sai dai yayi ta gabanta to wannan yana cikin wanda Allah ya tanada masa azaba middin bai tuba ga wannan aiki da ke aikatawa ba sai kuma idan ya tuba daga baya to kamar yadda ke a mazhabin al-Imam Malik ya ce wato idan mutum ya bar wasu salloli daga baya ya zo ya tuba to zai yi kirdadan sallolin nan ya zo ya biya waɗannan salloli ɗin zai yi kirdadansu koko idan ma ya shige tsammaninsa sallan zai yi ta biyan salloli ya yi ta biya ya yi ta biya har sai a zuciyarsa ya ji cewa ya sauke wannan nauyi da yake kansa amma a shashin wasu mazahibu kuma sun tafi akan cewa zai yi ta yin istighfari ne yana neman gafaran Allah subhanahu wata'ala amma abin da dai mazhaban Imam Malik yake yanda kuma shine mazhaban da wato malaman mu na wato nan Afirka mazhabar sa ake bi to shine wannan a mutum yayi ta biya din yayi ta biya har sai ya ji cewa ya sauke sallolin da suke kansa sannan kuma ya ci gaba da neman gafaran Allah ta'ala na'am
na'am sai tambaya ta gaba daga awal tasiru suleiman gano zawiyar maulana shak tahir yahaya gano ya ce yana sa masa cikakken bayani ne yana ji ana cewa tijjaniya ibrahimiya ta shi ne ke sa masa bayani bai fahimci menene ta tijjaniya ibrahimiya ba
to ni ma tambayan nasa kusan ban fahimci menene tambayan yake nufi ba sai dai kila ya sake rubuta tambayan na fahimta da kyau na'am
sai tambaya ta gaba daga Husaini Adamu daga jihar Niger Mina kenan yace assalamu alaikum da fatan mallam ya sha ruwa lafiya yana tambaya ne akan mali yana karya azumi ko kuma a masa dai cikakken bayani akan wannan ko mazi ko wani ne yake nufi ba sani ba dai malam sai masa bayani
a maziyi baya karya azumi da akwai bambanci tsakanin maziyi da maniyi shi maziyi shine abin da ke faruwa lokacin karamar sha'awa wanda cuɗanya bai faru ba ko ko alaƙa bai faru ba ko ko shi dama maniyi yana da alamarsa shi sha'awa babba shine yake kawo maniyi shi kuma maziyi yakan faru ko ta hanyar gaban mutum ya tashi idan dai har wani sha'awa ya zo masa to zai iya ganin wannan maziyi din to shi sai dai kai masa tsarki kamar yadda ake tsarki irin na alula ka je ka wanke bai saka maka sai ka yi wankan janaba ba sannan kuma idan kana azumi ne ya fito maka bai saka azumin ka ya karye ba azumin ka yana nan kamar yadda yake cikin dukkanin abin da malamai suka yi ittifaki a kai malaman mazhaba na'am
shi tambaya ta ƙarshe daga sani abdullahi ya ce malam ina so abin bayani akan askaran da ake karanta a wazifa
azkaru da ake karanta su a wazifa a su ne kaman haka abinda idan ka je da'iran wazifa din za ka je za a karanta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أكرمت فاتحة سيكون أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثين bayan an karanta astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum 30 sai kuma a shiga karanta salatul fatihi 50 bayan an karanta salatul fatihi 50 sai a karanta la ilaha illallah la ilaha illallah sai an yi 100 bayan in la ilaha illallah sai a karanta jauhara jauhara kuma kafa goma sha biyu wannan shine azkaran da ake karanta su a da'iran wazifa sai kuma abubuwan da suka rage na addu'o'i wanda mutum zai yi domin neman yardan Allah subhanahu wata'ala a ƙarshen wazifa din tunda lokaci ne na ijaban addu'a idan dai har mutum ya zamo ya karanta istighfar yayi hailala yayi salatin annabi to babu abin da ya rage masa in banda ya roki abin da ya ga dama a gurin ubangiji sabila da lokaci ne na ijaba abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka mu cikin ceton manzon Allah wala mu shafahu rubuci Allah ya kara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته